أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على الفاكه الخاتم سيدنا وحبيب قلوبنا محمد بن عبد الله رضي الله عن أصحابه ذوي القرب والسدان الذين فازوا برؤية النبي المختار رضي الله عن أهل بيته الطاهرين المطهرين رضي الله عن القطب المختوم برزخ المحمدية وقطب الأبطاب الشيخ السيد أحمد بن محمد التجاني رضي الله عن خليفة أبي العباس مؤلف كتاب خاشب العباسي الشيخ السيد إبراهيم رضي الله عن سادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين من والاه من اتبعهم بإنسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله gode ba Allah subhanahu wataala da ya ba mu dama ya sake ara mana lokaci muka sake dawowa karatu wannan littafi namu na Awdahul Masalik ila Alfiyat bin Malik na babban malami al-Allama Ibn Hisham al-Ansari a wannan rana a wannan zama shine karatu na 20 wannan shine halka na 20 inda zamu tashi da malam ke mana bayani inda muke cikin babin da yake magana akan kalmomin da suke mu'urabai da kuma kalmomin da suke mabaniyai ma'ana ababen ginawa da kuma waɗanda ake mada irabi to mun yi magana akan waɗanda ake ginawa ɗin na abin da ya shafi suna da fi'ili da sauransu to yanzu kai tsaye za mu shiga magana akan fi'ili a halin da ake mai da irabi sun ala cewa mu'rabu fi'ilin da ake mai irabi ma'ana aiki wanda ake mai irabi al-mudari'u fi'li ne mudari fi'li mudari shi ne irabi ake mishi ba gina shi ake kamar sauran yan uwan shi guda biyu mabi da kuma ainihin amri ba na hau kwatankwacin faɗin ka ya ƙumu yana tashi ya ƙumu yana tashi ya ƙumu fi'li ne mudari wanda aka yi mai rufu'a ga ya sana a ƙarshen shi saboda babu jazimi ko nasibi da ya shiga mushi ba harfin jazmi ko harfin nasi da ya shiga mushi sai aka yi mai rufu'a menene ya jawo aka yi mai rufu'a din to matsalar ba ita da muke tattauna a nan ba ne muna tattauna cewa shi fi'ili mudari'i mu'rabi ne shine ya abin da muke tattaunawa a nan malam ya ce to lakin بشرط سلامته من نون الإناث ونون التوكيد سيدي da sharaɗin kubutar shi fi'ili mudari'in lakin sai dai bi sharɗi da sharaɗin salamatihi kubutar shi min nunin inasi daga nunin matuntaka nunin da ke nuna cewa mata ne suke yin aikin nan wa nunin tauki da kuma nuni ta ƙarfafa magana da nuni ta karfafa magana almubashirati wanda ta rungumi jikin fi'ilin ma'ana ta zama tana jona a jikin fi'ilin ma'ana ce fa inna hu lalle shi fi'ili mudari ma nuni da inasi tare da nun guda ta matuntaka mai nuna cewa mata ne ke yin aiki a to mabniyin ala sukuni ana gina shi akan daure ne nahau kwatankwacin faɗinka ko faɗin Allah subhanahu wa ta'ala kwatankwacin faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wal muballaqatu yatarabbasna wal muballaqatu mata ababan saki wanda maza mazajen su suka sake su yatarabbasna suna yin saurare ma'ana suna yin jinkiri har zuwa lokacin da za su gama ainihin idda ta su kaga asalin filin ya tarabbasu ne asalin sa kenan kafin saduwa da kowace irin kalma to wannan na din nun guda ce da suke nuna cewa mata ne masu yin aiki kuma ita ce fa'ili a nan da saduwar shi da ita sai aka gina shi za mu ji akan an gina shi akan sukun ne zama mala ce mana mabniyan ala sukun an gina shi akan sukun ne ga dauri na a ƙarshen shi muna tare hakanan wa ma'anonin taukidi hakanan shi filin tare da nan guda ta karfafa magana ita ce nuna tauki da almubashira ce wadda ta rungumi jikin fi'ilin ya zama tutun suna jone mabniyun alal fatiki nan kuma ana gina shi ne akan fasaha shi ma na hukatan kwacin faɗin dai Allah nan la yumbazanna kaga ya ce la yumbazanna ƙarshen fi'ilin shi ne zanen din nan na baza yambazu to sai aka gina shi aka gina shi a bisa fataha saboda sanuwar shi da nuna taukili wanda ta diga ta nan mai shadda to a nan kafin mu ci gaba a can da muka ce wa nuna taukili akwai ta'aliki nan ba na biyu can muka ɗauko farkon karatu kenan wani ma'urabu al-mudari unahu ya komo lakin bi shafi salamati min nasi wa nuna taukili ko daidai wajen akwai ta'aliki ko lamba biyu ne a nawa a littafi a pdf lamba na wani baka ga wajen karatun to to akwai akwai dai akwai dai a ta'aliki a wajen ta'aliki na biyu inda malam ya ci a ta'alikin kenan ko tun kafin na a ta'aliki na biyu kenan a littafi kenan malam ce illatu bina ilmudari muna tare dalilin da ake gina fi'ili mudari ma'anonin niswati tare da nunin matuntaka mushabahatu lil fi'ilin madi saboda a wannan halin ya kama da fi'ilin madi فنهو كتن كتن فدن كان يرضعن والوالدات هم والوالدات يرضعن أولادهن هم to ai yayi kama ashba yayi kama da arba'ana ana tare wanda ce waza haba suhaili imamu imamu suhaili ya tafi ila annal mudari a cewa mudari ma'anonin niswati tare da nunin matuntaka ma mu'rabun cewa wai abin yi wa lirabi على ما على ما استقر على ما استقر له من الإيران ليش أبين ليه تقبت أجري شلينا لجري وإلا شو نعم أما أنا ما قلنا ما للصاحبين ما ما في أنا لما أنا وصلت في أكن شا مغربين إن سادة يهلون النسوة وإلا شو بناء المضارع أما إلا قدرين لكي سأكي جنا في المضارع ما أنون التوكيد سادة لون ما تمتكا المباشرة ودى ترون نشي shine tsara ko buhuma saboda an jera su an hauhawar da su tare da ita ma'ana an mai da su kamar abu daya ta tara ku bi hamsata ashara kamar yadda aka hada kamsata ashara ka san gina su ake su su gina su akan fataha malam cewa illa su irabihi ma a gairar mubashirati dalilin kuma da ake mai da irabi tare da wadda bata rungumi jikin shi ba fa'ili ya raba su da ita annal fa'ila fasilun lalle shi fa'ili yana rabawa tsakanin nunin din da shi fi'ili mudari din بين الفعل والنون إذا كان الفعل إذن دنون إذن ما ليتوهم لا يرك لا يركبون ثلاثة أشياء باس ثلاثة أشياء وهم لا يركبون ثلاثة وهم لا يركبون ثلاثة أشياء باس جون أبو غدا أكو سحنا سواء كان حتى أمتين أبو غدا تسمى مقومة كان سبب تعليم أم بتوني أ to a pdf din ma nan batuni to mala ce wa amma ghairul wa amma ghairul mubashirati kun gan shi can kan karatun ba nassin karatun ga nan gaban da yun bazanna na haula yun bazanna wa amma ghairul mubashirati to an gan shi wa amma ghairul mubashirati kun gaji? to ne kuma kun bani wancan gaba to gaban wayin ba sannan wa amma gairul wa bashi amma wani watan nunin watan wadda ta rungume shi mana nun guda ta taukilin da wata rungume fi'ili mudari ba فإنه مؤرب شي za a yi mai da irabi neman a tare da ita amma ta kadiran da irabin na kaddarawa ne na'u kwatankwacin faɗin Allah subhanahu wa ta'ala la tublawunna la tublawunna to kun ga la tublawunna nan to ga sunan dai guda uku ne barin karanta su sannan sai ni karatu a kansu ɗaya bayan ɗaya akwai la tublawunna akwai fa'in ma tarayinna sai wala tattabi'ani to sai mu fara yi akan latula wunna ita kadai gobe sai mu karasa rakowa saboda kalma ce wadda aka wasu ayyuka da yawa a cikin ta wanda suke bukatar bayani zaki ne malam ce latula wunna mudari'un fi'li ne mudari asalin shi bala ya bulu mabniyun bil majhuli anan sai aka gina shi bil majhuli shi zaka ce latubbu akai mata wurin mudara'ati akai mata don ko amma tun da da asalin shi ma bin shi baki uku ne ai kaga fata za a mai ba don an gina shi lil majhuli ba mabniyun lil majhuli la tulawunna mudari'un ko mudari'u bala ya bulu fili mudari ne na bala ya bulu mabniyun lil majhuli aka gina shi da majhuli مسند بالجماعة لجماعة الذكوري مسند لجماعة الذكوري أن جنجنا شيء زوا جماعة مزاجي والنواودن والنواودن ووش يذكرون مزاجيني وأن نسكيج من البلاء أصل شيء لك بلاء بلاء وهو تجربة شيء جرباوة جرباوة وأصله أصل شيء قبل التوكيد كافي أكرف فاشي كافي أسامي نون التوكيد asalin shi latubla wuna latubla wuna ana ji ka tun saruna kaman awon tun saruna tun saruna tubla wuna tubla wuna latubla wuna kaga awon shi ɗaya da tun saruna sai dai biwawai yana da wawuni har guda biyu ko al'ula waw ɗin farko lamun fi'ili lamin kalman dan ba la ya budu muka ce akwai wa a cikin shi ta wanda da ita ce lamun kalman ko kaga mu'talli ne wawi na tare wasani ya tuwa ta biyu kuma wawul jama'ati wawudin jama'a ne da ke nuna cewa maza ne jama'a ne na maza masu yin aikin ko wawudin jama'a ne wawul jama'a ne kuka ce wawul jami'i ko to kana da fuska biyu ana ka mun diga yadda asalin fi'ilin yake da tublawu da tublawu da tublawu na ko da tublawu na to kana da fuska biyu fadin ma an ta kula ko dai ka ce ustusqilatil dammatu ala lamil fi'il ka ce an ji nauyin ضمّا أكن لا من فعل سبودا مؤتد الآخر بالواوي ضمّا تنا دنوي أكرشنش كو تو فخذ قد سي أكشافي إتا ضمّا تكون لفرقو لاستسقال حسرو دنوين تدتي ألا أنجو أنه كو كأيتي وهكا أو تقولوا ko auta kula ko kace ta harrakatil wawu wawu ta samu wasali shine latubla kaga ai tana da tana da wasali wasalin nasu shine wannan damman ko wan fataha ma qablaha abinda ke bayan wa kuma yana da fasaha wannan lamun din la da subla wawu tayi tana da wasali abinda ke bayan ce yana da fataha to ka'idar anan idan harafin illa ya zamanto yana da wasali wauni koya abinda ke bayan shi kuma ya zamanto yana da fataha sai a juye shi ya koma fataha ai a juye shi ya koma alifu shi wannan harafin illa ko din koya ana tare to taharrakat alwawu taharrakat wan fataha ma qablaha waw ta yi tana da wasali kuma abin da ke bayan ta yana da mene fata shine wannan lamun ko فقلبت ألفا تساك جيون دوود ستقوم ألفا هذا من أساري وعلى تكبيرين ديك عدي ساكدر وابيونا ko can da ka ce an shafa dammar da take kan wau kaga wau din na nan kenan tana nan da shafa dammar da take kan ta ko kuma ka ce a'a tun da abin da ke bayanta yana da fasaha ita kuma tana da wasali ba dammar da ke kanta aka shafi kawai ba ita din ce ma gaba ɗaya aka juyar da ita ta koma mene alifin an gane wannan bayanin shi ne zai dace da fata take kallon ko to ko dai wautan ce in ita ne take wajen da an cire mata damma a zamanin biyu da ba ta da wata mai a kanta ko ko alifun din ce in an ce an jiyar da alifun din ta zama to alifun din dama ba ta da wata ko to kaga a wannan halin shine wa ala takasirai ne kenan bisa kaddarawa cewa ko din ce ne aka cire mata damma ko kuma alifun din an jiyar da wadin ta zama alifun to a bisa kaddara kowanne ka kaddara iltaka kinani masu ɗauri guda biyu sun haɗa a wajen. Mene da mene? Alwawa ni wawuni guda biyu. Wau ɗin da aka cire mata don ba na wanda ita ke lamar kalimati da kuma wawun jama'a ce. Ko? Ko kuma a'a ma kuma kayi ɗaya kaddarawa da cewa an shiyar da wau ɗin da kuma alifu. To har ila yau dai iltaka asake. Da alifu ɗin da aka juyar da wau ɗin jama'a duk ɗauri gare su. sauraka wa ala takdir wa ala wa ala takdiriri iltaka as-sakinani a bisa kaddarawa duka biyu masu ɗauri guda biyu sun haɗu shine alwawani wawi guda biyu ala takdir al-awwal bisa kaddarawa farko na cewa ainihin an cire mawawun don ma ne amma an batta ala muna tare ko kuma ka ce wal wal alifu wal wawu ala takadirin sani ko kuma ka ce alifun ne da wau suka haɗu in ka akaddarawa na biyu kenan cewa in a kusa cewa an juyar da wau ta koma alifun to kaga alifun din da ya zama aka juyar da shi aka juyar da wau ta zama shi din nan da kuma wawun jama'a ce an arsa ko na kaddarawa ne ka dauka ko na farko ko na biyu iltaka sakinani iltaka as-sakinani alamuna tare to ala kulli halin ka'idar da take akwai ka'idar tabbatacciya kullum in masu ɗauri guda biyu sun haɗu la budda an yi uzafa wahidin minhuma dole ne sai an shafa ɗaya daga cikin su saboda ka fa huzifa awwalu sakinayni sai aka share ɗaya daga cikin ɗaurarrun nan ana tare to da aka share ɗaya daga cikin ɗaurarrun nan fasara sai filin sai koma ya juya ya zama ya koma la tubla latublauna latublauna an shafi wawin da aka cire mata zomma ko an shafi alifin da aka juyar da wawu ya koma ita alifin ko sai ya koma latublauna bi wazani tafa'auna nan muna tare to summa ukila bisa kilati to sannan kuma sai aka karfafe shi da nunin tauke wadda take mai karfi tana nuna tauke iri biyu ne akwai mushaddada akwai mukhaffafa ko to sai aka karfafe shi bis saqilat mana bin nun saqilat nan ya shafe musufi ne ba safa mana ukida bin nun bin nun saqilat ko to fasara da aka karfafe shi da nunin tawkid din ne mai karbi sai firin ya koma la tublaw nanna la tublaw nanna ga nunin rashi ga nunin taukidi al-mustaqala ko da take taqili ago to sai koma haka bi salati nunatin ya koma tare da nun guda har guda uku latub law nanna nun guda nawa uku to fa huzifat nun rafi sai aka shafe nun guda rafa'a ana tare lafzan amma ko bisa lafaz dan tana nan a kaddari sai aka shafe ta nun aka shafe nunin raf'a saboda me yasa litawalin nuna da saboda jerantuwan nunin har guda uku ba sa jera kalma haka har guda uku sai suka ce mai tawalin amsali to an share nunin nunin rafa ko ita ce a ita farkon nan in kace lattub lau nan na to nunin farkon nan ta gaban wannan waukin da ke daure ita ce nunin rafa din ko to sai aka shafe ta to da aka shafe ta to yanzu shafe ta da aka yi faltaka sake na ne sai aka sai kuma ɗauraru guda biyu suka sake haduwa wawul jam'i wa nuna taukidi al-mudgama ko akwai wawul jam'i nan ɗaurare ne sannan nuna taukidin nan ai shadda gare ta ko shi ko dukkan harafi mai shadda ai na farkon shi ɗaurare ne tunda harfa biyu ne da harfi mai shadda harfa biyu ne to na farkon shi ɗaurarre ne na biyun ne ke da wasalin da yake da shi in domma ne to na farkon shi ɗaurarre ne na biyun ke da domma in fata ne na farkon shi ɗaurarre ne na biyun ke da fata in kisra ne na farkon shi ɗaurarre ne na biyun ke da kisra da saboda haka sai sai zama to asfaki na ni ɗaurarru guda biyu sun sake haɗuwa wawu jam'i wa nuna jam'i al-mudazzama ko to malai ce to wata astarat sai abin ya sake wuyatuwa ba a yin ba zai karanci ba inda masu sukuni guda biyu suka haɗu a cikin kallon huzifa ba huzifa to sai aka share ihdahuma ɗaya daga cikin ainihin su waɗannan masu ɗaure ke aka shafe yawwa muna maganar yanzu haɗuwan masu ɗauri guda biyu ne nunin nunin sake na ne wawul jam'i wa nunin sauki ko almudigama to wata azzarat sai suka wuyatu ko zifa ihdahuma za ka share ɗaya daga cikinsu muna tare? fahurikat wawu sai aka shafe to sai aka yau sai aka aka yi ma wawunin sai aka yi mata aka yi mata wasali ita wawul jam'in can kenan sai aka yi ma wawul wawul jam'i wasali da aka yi ma wawul jam'i wasali na'am afuwan nan ne na dan sami abin nan baɗan dawo da aka ce fa huzi fati nunin rafi ko ya ka shafe nun gudan rufa lafzan bisa lafazi ko bi tawalin nuna ta saboda nun guda duka guda uku sun jiyo to anan falta da saki na sai masu ɗauri guda biyu suka haɗu shine nunin wawul jam'i da nunin tauhidi al-mudgama haka ne? ta wawul jam'i ɗaurariya ce nuna taukidi ɗaurariya ce tun da nuna biyu ne ta farkon ɗaurariya ne masu ɗauyi sun haɗu ko su ma ne ce wata asarat hasku ihida kuma shafe ɗaya daga cikin su sai ya wuya ta ba zai yi a shafa ko ɗaya daga ciki ba ba za ka shafa wawul jama'a ba dan fa'ili ce ba za ka shafa nuna taukidi ba saboda an zo ne ta ne don ƙarfafa magana ana ganewa an gane yanzu bayanin yawwa na samu zuhuli ne dazu wata azzarat hasku ihdahuma shafe daya daga cikin su sai yau ya ta ya zama ba zai yiwu ba to saboda haka fa hurrikatil wawu sai idan da to yanzu ba zai yiwu a shafa daya ba sai aka yi mata wawun din wasali wani irin wasali aka yi mata bi harakatin tujani suwa sai aka yi mata harakar da take dacewa ne dama ita damma ne ke dacewa da ita wahiyar da masma ne ita ce damma ko walam tuharrikin nunu ba a yi mawa ita guda ɗin ɗauri ba, ma ba a yi ma guda ɗin ita gudar ba a yi mata wasali ba, mana nuna sauki din, sai aka yi ma wauɗin ba a yi ma gudan ba, don mai muhafazatan alal asli saboda kiyayewa a bisa asalin yadda ita nunin ɗin take. Wani hurubin da mace saboda da kuma to dala muna tare anan da kiyayewa a bisa asali to wani urudu da mati saboda bujirowa yanzu wannan zan mata kan nan guda ku cika ku manta yanzu bujirowa ba ta yi bujiro da ita aka yi ba wacan damma da muka goge tun daga farko wani yanzu wannan wata ce aka bujiro da ita saboda wannan illar da ta faru na haduwar sakire din to saboda bujirowa wannan damma yanzu ta biyu lam tankalibil wawu alifan ba a ji yadda alifin din ta ko wawun din ta koma alifin ba saboda wannan dan mace biyu ba ta asali bane bujurowa ta ala muna tare littahruki hawai saboda ita alif abin da ke saboda ita nungun wawun din ta sami ta samu wasali a ce wai bara a juyar da ita ta zama alifin to ba ya haka ba saboda mene saboda ainihin ba damma ce ta asali ba damma ce wadda ta bujuru shi ne ce lam tan kalib alwawu alifan alwawu ba ta koma alifin ba ta haruki hawai dan tana da wasali wan fitahi ma kamla kuma abin da ke bayan ta yana da fita wannan lamun din dalili saboda wancan nun abin nan din damma din bujurowa ta yi to ma da cewa haisu huzifat nunin rafi to a yayin da mun ce maka ai nunin raf'in nan an goge ta ko to a yayin da muka ci aka goge nunin raf'i din nan littawalin amsali saboda jerantuwan kalmo ai waɗanda harfa iri ɗaya guda uku nunin guda uku din nan to amma fa fahiya muqaddaratu subuti a bakaddara mu tabbata ne cewa wawun abin nan nunin din nan tarfa tana nan dalili saboda ai ba wani abin da zai jawo a shafi ta shafi a nabin din sai dai a shafi ta bisa bisa ta kalili malai ce da annaha alamatu rafi saboda ita alama ce ta rufu a ai ko sauraka ba kuma wani abu da ya bijiro wanda zai sa a share da sharewa na dindin din sai dai sharewa da suka dini sauraka alama ce ta rufa bi khilafi ma idza khuzifat li jazim sabanin idan in an shafi ta ne saboda mai jazma in yi shiga mata idan mai zama ya shiga mata to wani amili ne ya shiga wanda ya hukunta a shafi ta amma nan ba abin da ya hukunta shafi ta to ka ji yadda wannan kalma na sun da wunna ta zama sai wace ta yawa in Allah ya kai mu gobe fa in ma tara yin nan na allo a tsaba Allah na a allo to to kuma ba zai mina ya allo kuma na rukuni ko zai to to ba da mu Allah ya nuna mana يعني لا الفرمان insha Allah alhamdulillah dan uwan ku cikin sha'anin Allah Abubakar Umar Sharif Sufi an gwanka na sabon garin Zaria namban waya 00